الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الاثنين da takwas ga watan zulka'ada hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace da ashirin da tara ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya haihuwar annabi isa da maryam alaihi salam za mu ci gaba da karatu na luga da kuma adab a cikin littafin لامية العجم تا مؤيد الدين الطبرائي da ya rubuta da za mu tashi mun tsaya baiti na ashirin da hudu ya katulna an ba a hubbin laharaka bihim wa yan haruna kiramal khaili wal ibili za mu tashi baiti na ashirin da biyar insha Allah ta'ala يشفى لديغ العوالي في بيوتهم بنهلة من قدير الخمر والعسل لعل إلمامة بالجزع ثانية يدب منها نسيم البرء في علل لا أكره طعنة النجلاء قد شفعت برشقة من نبال الأعين النجل ولا أهاب الصفاح البيض تصعدني باللمح من خلل الأستار والكلل الطبرائي abaitukan da suka gabata yana sharhi da bayanai akan halin wato jama'arsa waɗanda ya ɗaura ɗamara kai musu ziyara wanda akwai masoyiyarsa a wannan ƙabila ɗin mun je da ya siffanta garin da mazajen da kuma su karan kansu matan da kuma irin yadda suke da karamci da girmama bako da kuma irin yadda wato soyayyarsu ga wanda yake son su take kai matuƙa a cikin zuciyarsa to wannan dai shine zai ci gaba da bayani daga cikin sifofin wannan ƙabila ɗin da kuma masoyan nashi ya ce yushfa ladigul awali fi buyutihimu ladigul awali wanda masu suka ciza, ma'ana suka halbe shi, al'awali jam'u aliyatin shi ne rumhu mashi, idan za a yi masa jam'i sai a ce al'awali, wato arrimahu kenan. To, ladego shi kuma daga da ma'anar ismul maf'ul ne, asalinsa shi ne cizon maciji to shi ake kira da alladugu to sai aka yi isti'ara ɗin shi a nan aka ɗora shi a kan mashi tare da shi mashi suka yake yi abba'anu ake cewa to madadin ya ce yushfa mat'unul awali sai ya ce yushfa ladigul awali a ya ce ana warkar da wanda masu suka ciza fi buyutihimu a cikin gidajen wayannan mutanen nasa da ya ɗora da kai musu ziyara to da mi ake warkar da su ake warkar da shi sai ce bina halatin da kurbin kurɓin ruwa ko shan ruwa shi ne annahala akwai al'allu akwai annahala duka ma'anarsa sha min gadiril khamri da ake shayar da su daga ƙorama ko tafki na alhamri giya wal asali da kuma tafki ko ƙorama ta zuma to da zaran wayannan masun suka cije shi to ana shayar da shi wannan ƙorama tasu ta giya da kuma zuma to ya riga ya samu waraka to anan cikin wannan baiti akwai isti'ara da dama da ya kawo abubuwa amma ba yana nufin haƙiƙaninsu ba so da haka al'awali ɗin nan da muka ce ma'anarsa arrimahu masu to ‘yan matan yake nufi ‘yan matan yake nufi su yake nufi da masu sanan ladigu ɗin nan shi ne ma'ana wanda ya kamu da ciwon son su ta fuskar in ma ya kalle su sun birge sun ba shi sha'awa wato sura jikinsu da tsayinsu ya birge su to sai fassara ya yi isti'ara ɗin madadin ya ce wato wanda ya kamu da ciwon son su to sai kauce ma wannan ya kauce ma tasirihi na ambaton lafazin da zai tabbatar da 'yan mata ake nufi kai tsaye da kuma lafazin so to sai koma zuwa ga wani abu ya yi isti'ara sai ya aro lafazin al'awali sai ya jingina musu 'yan matan sannan ya aro lafazin ladigu a madadin soyayya ko kuma yadda son su yake saurin shiga cikin zukatan wanda ya gansu fi buyutihimu a cikin gidajensu mahallin shahid dai wayannan matan idan ka kamu da ciwon son su to abin da kawai zai warkar da kai shine bi na halatin min gadiril khamri nan ma akwai isti'ara saboda haka min gadiril khamri wal asali din nan yana siffanta wato kamar miyan su su yan matan mana abin da zai warkar da masoyan nasu shine ya samu damar da zai sumbunce su idan ya sumbunce su ya tsotsi miyan nasu wanda shine matsayin tafki na giya da kuma tafki na zuma to sai ka ga wannan abin ya kwanta masa wannan soyayyar ta ɗan kwanta to kamar yadda zai al'ada ce a mutumin da yake son mace ya ganta to yana sumbuntarsa yana sumbuntarta sai ka ga ya samu relief kamar ci al'adar larabawa za ka ga idan an daɗe ba a haɗu ba tsakanin ɗa da uba sai ka ga uban ya sumbunci hannun ɗan ko ‘yarsa ko mahaifinsa to wannan duka yana nuni akan ƙauna da sauransu to wannan ya kai matuƙa wajen isti'ara a wannan baiti to sau da haka yi shifa daga shifa'u ne shine lafiya ko waraka ladigo kuma ya zo da wazanin fa'ilu amma ma'anarsa maf'ulu shine wanda yake asalinsa cizon kunama ko maciji asali dai akan aza shi ga kunama akan ce ladagatul aqrabu eh amma ana amfani da shi hatta wajen shi karan kansa maciji a ce walada gathul hayyatu macijiya ta cije shi to ma'anarsa ai maldugul awali eh wanda masu suka cija wal awali shi kuma arrimahu jam'u aliyatin wal aliya shine arrumhu mashi wanda yake da yan tsini haka eh tamamin ce isti'ara ne akan alfatayat 'yan matan wayannan an ya kamanta su da masu saboda daidaita tsayinsu da kuma kyawunsu to annahala shi kuma ma'anarsa shi ne asharbatul wahida sha guda na ruwa akan ce almanhalul maurid wurin da ake gangarawa a sha ruwa shi ne alma'ul lazi tare da hul'ibilu ruwan da raƙun masu kan zo su sha ruwan sukan zo su sha ruwan to sha na biyu shi kuma bayan an yi sha na farko shi ake kira da al'alalu ko al'allu algadiru shi kuma wani yanki ne na ruwa kama ce tafki ƙaramar dai ƙorama haka alhamru shi kuma sanannen abu ne al'asalu shi ma dai sanannen abu ne to mahallin shahid dai cewa wa'annan 'yan matan suna da kyan tsayi ta yadda wanda ya kalle su to zai kamu da suka na kibiyoyin son su ta yadda ba abin da zai warkar da shi in ba ya samu dama ya sumbunci bakinsu ba to miyansa sun haɗu da nasu to wannan shi zai sa ya samu sauƙi a ainihin rayuwarsa to duk wannan dai mubalaga ce dan a nuna maka cewa wayannan 'yan matan suna da kyan tsayi sannan kuma son su yakan shiga zuciya kwarai da gaske to yushfa fi'ilun ne mudari'un mabdiyun ne lil maf'uli waladigul awali shi kuma na'ibul fa'il al'awali mudafun ilaihi fi buyutihim shi kuma jarun ne da majruru yana ta'alluki ga ladigu nahala shi ma jarun ne wa majrur shi kuma muta'alliqun ne bi yushfa yushfa min gadiril khamri jari ne da majrur shi kuma sifa zai zamo sifa ga nahala e, bi nahalatin dinnan sannan mudafun ne ilaihi wal asali shi kuma ma'tufun ne akan alhamri to sai baiti da gaba la'alla ilma matan bil jiz'i saniyatan yace la'alla mai yuwa ilmamatan sauka bi ma'ana annuzul mai yuwa saukar da zan yi bil jiz'i a wannan rafi na wannan jama'a tawa saniyatan sauka karo na biyu sai ce ya dibbu min ha nasimul bur'i elashi na waraka ko iska mai daɗi na waraka ya dibbu zai dinga rarrafe min ha daga gare ta fi ilali wato a cikin cututtukan da ke cikin jikina wa abin da yake nunawa mai yiwa in na samu sauka a wannan rafi na wannan jama'a to waɗancan cututtukan da nake ɗauke da su na shauƙi da tsananin soyayya to mai yiwa in samu iskan waraka ya ɗan rairaho bana ya dinga tafiya a hankali a hankali a kan ƙasa shine almashiyu alal ard shi ake kira da addubu ya samu ya zo ya shiga jikina to sai in samu waraka daga wannan illa ɗin tunda masoyansa ne kaga bai ya daɗe bai gansu ba kuma yana tsananin shauƙi a kansu to lokacin da ya zo ya ga abin da yake so to kaga son zai samu sauƙi zafin zai rage to la'alla harafi ne na tarajji da ya ce ilmamatan al'ilmam ma'anarsa aka ce alamma bil makan aina zala bihi to ma'anarsa annuzulu bil makan sauka ga wuri aljiz'u shi kuma ya ya gabata shine wuri wanda yake rafi mai taushi shi kuma ya dubbu daga dabba ne mudha'afi ne bi ma'ana masha'al al-ardi yayi tafiya akan ƙasa shi ake kira da addubbu ko addabbu nasimu shi kuma iska mai daɗi albur'u shi ne waraka akan ce bari almaridu yabra'u wa yabru'u bi ma'ana shafiya al'ilalu shi kuma jam'u illatin shi ma ma'anarsa almaradu rashin lafiya a takaice dai yana ishara kan cewa idan ya samu sauka a wannan rafi na wannan jama'a to mai yiwa ya samu iskan da zai zo na waraka ya kawar da ilal ɗin da ke cikin jikinsa na tsananin shauƙi saboda samuwar abin da yake so la'alla harfu tarajjin min akhawati inna ta daga cikin yan uwan inna tansibul lisma wa tarfa'ul khabara ilmamata kaga ismuha mansubun shine sunan la'alla bil jiz'i muta'alliqun bi ilmama saniyatan bin nasbi shi kuma na'ati ne ga ilmama يدب فعلين مضارع ونسيم البرء سيزم فاعل سكينا وهو مضاف إليه yana daga cikin min idafatil mushabbahi bihi lil mushabbahi sai zamo wal jumlatu khabaru la'alla wa minha da wa fi ilalil muta'alliqun shi kuma duka ga yadibbu baiti na uku لا أكره طعنة النجلة قد شفعت برشقة من نبال الأعين النجلي الطغرائي يتي to kamar ka mai tambaya ah to kai ba ka jin tsoron wannan suka ta wayannan masu da ka ambata ya ce ala aka rahu ba na kyamar a ta wannan suka annajila wadda take mai girma mai faɗin gaske mana komi faɗin wannan sukar wannan mashin ya ce ba na kyamata saboda mi akwai wani abin amfani cikin sukan sai ce kada hakika shufi'at an haɗa an biyanta an yi shafa'i berash katin ko da sukan mashi min nibalil a'yuni daga masun idanu annujuli waɗanda suke manya-manya masu faɗi. Ma'ana wannan suka da kake magana a kanta ta wato kibiya ta mashi sai ce to ai ba ita ɗaya ba ce, akwai wata suka kuma ta daban shi ne ta kallon da zan musu su ‘yan matan da kuma kallon da za su yi min. To kaga dama shi yana tare da tashi kibiya ta son da yake ɗauke da shi, dakon son da yake musu. Sannan zuwan da zai yi su kalle shi su haɗa ido shi ma ya kalle su, to shi ma wannan wata suka ce ta mashin so. To kaga son haɗu su biyu kenan an samu a shafa'u. ba a samu alwitru ba sai ce to saboda dalilin wannan shi yasa la akrahu ta'anatan najla ba na kyankyami in samu wannan suka din babba mai fadi ba na kyankyamin haka to da yace annajla'a ita ce baƙuwa a nan ma'anarsa alwasi'atu eh abin mai yalwa shi ake kira annajla' shafi'at kuma daga ashaf'u ne, birashƙatin, arrashƙatu shi ne daga arrashƙu ne, shi ne arramyu, ko aka ce rashaƙahu bisahami ya halbe shi da kibiya. To, birashƙatin da halbi min nibali, nibalu bi kasirin nun jam'i ne na nablu. nablu nablu shi kuma shine kibiya as-siham as-siham sai ce wal a'yuni jam'u aynin an-nujulu shi kuma jam'u najla'a wancan da ya gabata a dazu an-najla'u to in zaka yi jam'in sai ka ce an-nujulu ma'ana al-wasi'at masu yalwa sosai su wa'annan idanun min nibalil ayuni na daga kibiyoyin idanun wayannan budarin annujulu idanun da suke masu yalwa masu faɗin gaske mana suna da manyan idanu ya daga cikin sifa mafi kyau ga mace kar ta zama mai ƙananan ido to mahallin shahid a wannan baiti a wato duk da sukan da ke zai iya fuskanta ta ta ainihin wato mashi to baya kyaman ta same shi saboda kuma akwai wani halbi na kibiyoyin idanun wayannan 'yan matan ma'ana kallon da za su yi masa to kaga ta gefe ɗaya kuma ya samu amfani ko da akwai wata cuta tare da shi to la a karahu laɗin nan nafiyatun a karahu fi'ilun ne mubari'un fa'iluhu dhamirul mutakallimi at-ta'nata maf'ulun bihi wan najla'a bin nasb kenan na'tul lin lit-ta'na wa qad harfu tahqiqin شفعت شفع فعل ماض مبني للمفعول والتاء للتأنيث ونائب الفاعل ضمير الطعنة والجملة حال من الطعنة برشقة جار ومجرور متعلق بشفع من نبال الأعين شيكو مجارين لمجرور مضاف إليه النجل شيكو مصفة نيغا الأعين to sai baiti da ƙarshe wala ahabu sifahal bil bidi tus'iduni bil lamhi min khalalil astari wal kilali wala ahabu a dogara yace kuma bana jin tsoron as-sifaha ta kubba bil bidi wayanda yake suna da launin haske sai ce tus'iduni domin takubban nan ai za su taimake ni billamhi da kallo min khalalil astari daga kusahin sitira sitira mai ɗan duhu ita ake kira da al'astar wal kilali daga kuma kusahin sitira wadda take marar duhu shine alkilalu ma'ana wai baya jin tsoron halbin idanun waɗannan 'yan matan saboda duk da ko idanun nasu kamar takubba suke wajen yanke zukata duk wanda suka kalla to sai sun tafi da zuciyarsa yace to ba zai ji tsoron haka ba saboda ai su idanun ko takubba ai za su taimake shi taimakon da za su yi mai shi ma ai zai kalli abin da yake son ya kalla eh in sun kalle shi sun halba mai tasu guba da shi kuma zai kalle su ko ya kallo abin da yake ba shi sha'awa a jikin wayannan budaren eh kamar yadda an haɗu tsakanin masoyi da masoyiya to kallon kallo ne kowa da abin da zai kalla ita abin da za ta kalla daban na ta kibiyar daban shi kuma abin da zai kalla daban nashi shi ma kibiya daban to irin wannan abin ne yake faɗa eh to duk wanda son shi ya fi ƙarfi to kallon shi zai hewa tasiri shi zai hewa zuciyarsa illa eh to haka abin yake to shi tun da so ne ya hi nasu wanda za su yi mai to shi yasa yake kamanta nasu kallo ko idanu da takubba amma kasa takobi ka sare abu to haka idanunsu yake suna kallon mutum to za su yanke mai zuciya su mantar da shi da duk wani tunanin wani abu ko wata mace in ba su ba to ahabu da ya ambata mudari'i ne na haba ya habuhu ka hafa ya hafuhu wazanan ma'auninsu ɗaya asifahu shi kuma ma'anarsa jam'u safhin ne asafhu shine as-saif takobi to in ka ce asifahu bi ma'ana asuyuf ta kubba masu faɗi haka su ake kira da asifahu ma'ana baya jin tsoron takubbansu me yake nufi da takubbansu isti'ara ne na idanunsu to ya kinsa balaga cikin abin nan ɗinsa sosai to sai ce bilbidi ɗin albidi shi kuma jam'u abuyad shi kuma sifa ne na takubban ma'ana farare kal farare ne kal tus'iduni a wata nuska ana rubuta tas'ifuni tas'ifuni ko tas'ufuni tana taimake tana taimako na duk ma'anarsa ɗaya billamhi allamhu shi ko ma'anarsa annazaru e kallo kallo wanda yake ba kasafai ma za ka gane mutum ya kalle ka ba eh yawa kamar satan kallo haka to shi ake kira da allamhu eh ya ake kira da allamhu to sai ce min khalalil astar alkhalalu shi kuma alfurja mana dan fili ko kusuwa haka al'astaru jam'u sitirin wa huwa ma yastaru bihi wal kilalu shi kuma jam'u killatin yan ce killatu shine sitirun raqiqun sitira wanda yake baya rufe abu sosai abu ne wanda yake sharara haka baya da duhu da ya ce kilalu jam'in sani ma'ana ɗan abin da suka zagaye gidansu da shi na sitira to ‘yan kusahin da za a samu to ta nan shi kuma zai ɗan sace na shi gani ya kalli ‘yan matan da ke cikin gidan shi da abin da yake ishara zuwa gare shi to walwawu lil'ataf wala ɗin nan nafiyatun ahabu fi'ilun ne mudari'un fa'ilinsa damirul mutakallim as-sifaha ko a maf'ulun bihi ko maf'ulun bihi so na ga kawo abin nan brown to wala ahabu sifaha albida tus'iduni wata nuska ana ƙara ba'un bilbid amma dai kuskure ne wala ahabu sifaha albida shine daidai sai zama as-sifaha maf'ulun bihi albida sai ya zamo sifa ga asifa e tus'idu ne shi kuma tus'idu fi'ilun ne mudari'un mujarradi nunu nunu lukaya bil lamhi shi kuma jarun ne da majrur ya ta'allaku tus'idu min khalali min khalalil asari shi ma jari ne da majruri ko shi kuma ya ta'allaku bimi. Billamhi, yana ta'alluki da allamhi. A walkilali, shi kuma ma'adufi ne a kan? Na'am? A kan al'asar, yawwa, to wannan shi ne. Tuwa da shi ne ƙarshe wannan baitoci. to wannan dai duka sharhi yake yi akan su wayannan budaren nasa masoyan nasa wani sati zai ci gaba a baiti na gaba wala ukhillu bi gizlanin ugaziluha to duka dai wannan gazali ne sharhi kawai yake yi akan sifofin mata sai mun dawo sai mu ci gaba insha Allah abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa masa albarka kuskure kuma Allah shi ya fi subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh babban fa'ida dai shine kula da mufradat da ake samu na kalmomi su ne za su taimaka wa ɗalibi mufaradatul kalimati da ake kawowa baƙi misali ka rike su za su zama guzuri gare ka insha Allah